Father, hallelujah. Father, there is nothing right. Until that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك الصفات لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لكل قبائل يتبع لما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله يضل قوما ما يهتديهم حتى يبين ما يتقون wato abubuwan da aka faɗa a baya na Allah ya ji cewa wayannan sun bata wayannan guda za za su a wuta da shi ake yawa sasai wanda yake a wuta ga jefa a kusa da zuciyarsu amma ka Allah ya ji lagawan Allah ne zama to zai yi ta wato ambatan wayansu jama'a da bata bai tsaje kama su zai musalama a wato zai ba bayan faɗa ya shirye su wato ta fasara wannan shirya wato shi ne fitara fitara ne fasara na tarayya cewa kowa shirye ne daga baya ne fata yake zuwa Allah ta rabe da kuma ya tabuna to sai Allah ya aiko annabawa sun yi bayani abinda Allah baya so su bari yanzu kuma ya abinda suka turki bari abinda suka turki bari ne sannan ba wannan abin da ya zaɓi a cikin mata sai da ba ya tabu إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى بدني ركن قومي سبحانه وتعالى كل ما تقوى ما جل سبحانه وتعالى قومي وقومي الله يا سيدي يا يقتني سيدي سوي الذي cewa nan ayan ko tana nuna cewa maganar da ake yi wato wanda aka yi muka yi magana jiya cewa ayan da suka wuce tana magana ne a kan abubuwan lafiya ba shi mafiya su kura ba shi a kan yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ma suna duka cewa ba da jabi su ba ke nan saboda Allah ya ce ba zai kama mutane ba in an ko an yi bayanin abin da su ba su bari ba ne sannan ya kama su to su kuwa a halin masarci ne ba don manzon Allah ya tara su a cikin wallahi sun yi imani da duk wani ba su ba sabansa ba ya za su fara kuɗe da kuɗe mutum Allah. Amma Allah ya tafi sun kai jiwa da yin sosi sahabansa sallallahu alaihi wa sallam. Dan fara shi yi fara bayanin cewa me za ka yi ma yi da kuma su yi ba. Saboda asalin abubuwa ibaha ne. Ana wanke gaba daga baya. Me za ka yi da mutum ya bari ji bari yi to sallah ya kama da kai bai sallah ya biya mana. Allah ya kawai ya tsaya mata wani ya kama su da za su aida da sai ya hannu da duk wanda sai ya ai ai gani ba abu so ya yi ba su bai ba sanan wannan din ne biyo baya wannan ya wani zuwa kenan su wato sahabban masu Allah sallallahu alaihi wanda suke nima wa iyayensu gaba mushrikai wanda aka faɗa a baya cewa sun daga jama'a man da ake jini a wutali gawa kuma ga ne ibrahim ma ya nema wa ala babban ta gawa shirya wa su nasu iyayen gafara ya riga da iyayen nasu ba wanda suka halarci ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su imani kayan kai imani da akwai yayan manya wanda yawanci babban kaje sai ka samu Allah ya sa ɗansa ya yi wasu Allah sallallahu alaihi wa sallam babban gaba da ya huta dan da ikra musulma ya ya zo ya duba ya yi imani ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidu walidul mugira dan sakaidu ya musulunta ya zo tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yanzu an yi manyan kafiran sai ga za su iyayen su ƴaƴan su sun zo sun musulunta ne ya wasalla sun zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ake magana cewa ke Allah ya hana ba za a nema ba kafirin da ya mutu kafiri gafara ba bayan ya mutu amma yana da rai kan mutane na wuya ba don ba sai yin Allah ke yi ke tara ka wanda wuce da musulmi da musulunta amma ya bayan wata kari ko saka Allah ya hana ba zan ya wata gafara
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما وما لكم من min ناصر dunillahi وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير inna Allah la yurdu sawati wa lam yurdi yurdi yurdi amma da kuma dai la wali wa la nadir a duk wata abubuwa gaba ɗaya ma wato shi Qur'ani yakan yi magana a kan fitarul hikma yakan yi magana a kan fitarul bashira cewa inna Allah la yurdu samawati wa la yurdi shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai mallakar sammai da kai ɗauki gaba ɗaya na sani kuma shi ne mai rayawa ya kashe subhanahu wa ta'ala a yiwu Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara dawo da kwanansa a kara masa ya da nasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai cewa ai ko kai ne aka kawo maka gajinka kai ka jijjira kai ce wannan ajiya yanka a raba wannan aje a yanka a gasa wannan aje a yanka a soya wannan ka wasu da kwai ya tafi ita wanda kace da bai ka wasu da kwai ne mai da ba kace da ba wasu da kwai idan ba wanda ka yanka aka ce a yanka a gasa ko a daba ne ne mai je ya ce a kayan ka ne to ya aje Allah ba kayan da in ya sa wannan a yanka na ya sa wannan a yanka na ta fara da ya sa a duk kayan da ne bai mulki ya yi yadda ya gaba da suka zuba da wata ala amma saboda ya sa a zuba da wata ala to sai ya sa alamomi kamar tabbejin ya sa ya sa sa wuta a na aiko annabi ya mutu bayani su yi su yi imani da zai su yi annabi na ta kama da za su wuta sai da ba samu a wata za a faɗa kenan amma Allah da ya ga dama duk samu da ya suke kayan sa ne shi ya yi kayan sa ne da ga dama ya zuba zai tambaye shi subhanahu wa ta'ala amma saboda baya so la ya tsara amma ya fara subhanahu wa ta'ala yuriyo bi ko shi ne ke rayawa ke kashe wa subhanahu wa ta'ala wato dai rayawa ma ni imani ne shi yake kirawa ya bada imani sai annabi ya kira Allah ya saka shi wannan abu da alheri yake kiran annabi da wa'azin malamai yana kamar ɗaki ne an rufe daki da kwaɗo ta waje da jikan sa sakata. Komin buɗe kwaɗon da aka yi na waje in ba za ta kata cikin nan ba daki ba zai shigo Shi wani da zuciya tana nan ne kwaɗon umurin kwaɗon ya gaba wa annaba su yi kira su buɗe kwaɗon. Malamai ba annaba su gaji annaba su yi wa a buɗe kwaɗon. Amma can sakatan cikin yana wajen Allah ne. in aka dace an bude wato an Allah ya ja da kada da jini sai imani ya shiga amma kullum bude wato in ba Allah ya ja da kada jini yayi ba zai shiga ba kenan Allah shi ne yake ba da dama da imani da imani subhanahu wa ta'ala yuriyo yimi a shi dan adam sai ga gani to a biyo da hade ko wannan hoto da ke gani na wajen nan burinsa ne ainihin jin da ciki to shi Allah da nasi yake magana in gani ya ce zurfin gurfin kunyo dole ba na wajen ake magana ba da suke ne haka in ga ta ce wannan kawa wannan da ya yi nan dole suke ake ba in akwai imani to rayayye ne in ko ba imani ba da suke ne gawa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to je na ayyukan mu ne mu yi kokari lura da cikin cewa cikin shi ne ainihin kankin wannan hoton ka ne buhun ka ne rashin yadda muke misali cewa rashin bambancin wanda yake barci da gawa ba bambanci da yadda yake daga numfashin da yake yi da ne kawai yan fadon fadon da gawa zai yi barci da gawa numfashin da yake yi nan da zai yadda yake rai da ruhin sannan da za a yi da zaren shi ya zama gawa duk abin da ka sani ga shi zai je nesa duk da ka sani ga ta ka fara kowace ba su jikin gashi amma da ya aiwa da ya tafi ashe da kuma wannan buhu ne yake dauke da shi ainihin shi ne ya tafi shi na abun lura a yi lura da shi a yi abun da Allah yake so a yi da shi shi na abun da ya shi na abun da ake rayawa ke nan riwe ne amma da kuma dole la'ayin waliyin mana da shi ba wani wanda ya samu taimakon sa ko ko bidimin da abai lamarin mu da zai hana su zai hana su fadawa azaban Allah ko wayannan kafirai yi ta yi magana walau kanu rubube cewa ko sun zama dangi ne makusata in dai sun mutu a kafirai ba za a musu addu'a na neman gafara ba shi na ka dawo da shi a nan wannan dosan da aka yi dangantar nasu ba zai amfani da komai ba tunda su mutu ba musulmai ba malamin min dunillahi ba su da wani wanda zai taimake su min waliyin wala da sirrin wani gari ta amari ko mai taimako ya taimake su a fara azaban Allah ba su da wani zuba sun mutu suna kafirai amma kamar yadda muke ga wucewa a baya in mutum yi dai lahira da imani to zan ka akwai amfani sai akwai yadda ya ta alamari akwai daidaito a lahira in ka ji Allah ya ce la bai fi wala qutu wala shafa'a a lahira wato ciniki da zai a rannan ne babu shi ceton da za a kulla a rannan shi ne babu shi wani zubutu da za a kulla a rannan shi ne babu shi amma yana kulla su da duniya tsakanin da Allah lafiya laukayi imani ka samu bayan Allah kaya kai da su tumanar duniya yi ciniki da Allah ko bayan duniya zuwa da'ira wani da zai yi amfani. Don daga nan su zama rubutu a yi, ba su kama shi zuwa bai kuma da ji baya ta fiki. Cewa ku yi farin ciki da jiro ga Allah kan a yi ciniki da za a kula a ranar da bai da amfani. Shirin ku yana wani misalin sa, wani kawai zuwa aiki na jini. Ya ji an ce a je a biya kujera wajen da ake biya, ya ce shi bai da su ba. Za su ce, ok, shi ba zai je biya ba. sai da aka gama ba su ga sun biya an zo ana layin shiga ciki an a gabin da ya kuɗe to nawa ta kashi ya faɗa masa sai ya kawo ba su yi ne ma ga sun zabi a su ɗauke shi ba ne saboda ai ba da ɗaɗe ranar ranar ranar kulla wanda ciniki ba shi ya sa to ba a ranar na ya kulla wanda ciniki ba kuma a duniya ya ga ciniki da zai ba ya ya kuma duniya ya kulla shi ce duk da ba ya ya kuma duniya ya kulla shi wani yahuda ne ba da kuma alfira ya kulla shi in ne wuri duniya da imani to lallai in bai taimako ya samu izini zai ya taimake shi yadda kullum shi wanda abu ke gaya ba cewa shi ne shi wanda za a ce kai zama yana da imani shi ko wanda zai yi ce to shi ne zai zama ya samu izini ya ce ba zai yi
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم إنه بهم رؤوف رحيم رتاب الله النبي والمهاجرين ولن تجد تبعوه بلا سنتي من بعد أن كذبوا والقلوب يمسوطة عليه إنه بهم رؤوف رحيم ولما داو كنان كم مغنى لي مغنى ياشي تبوغا من داو cewa kawai da ake jinjin rabarin su wa haka yana rizuwar damin layi in ba su ba su ba rai da suka kowar da su an jinjin rabarin su ba sai komai a kansu ba su saboda sun sai gaskiya su to yau Allah ne kawo duba Allah ya yabe musu amma da za a kawo duba sai da aka fara da wanda ma baya da yi a sai Muhammadu kasta Allah wa nabi hakika Allah ya kirkiri wa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi duba ba sai don zuriki ake duba ba don Allah ya ce inna la yuhibbu tawadina Allah yana son masu yawan duba masu yawan duba kuma shi ma babbar rabbi mai yawan duba shi ne babbar rabba da Allah ya ji Allah subhanahu wa ta'ala kai Allah yana cewa masu yin duba su ne masu barrabu masu masu barrabu kuma masu asalin ba wuri mai wanda ya gane Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wani Allah ba mu wanda Allah yake so da wanda ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a shekarar shi ne zai jagoranci masu duba kenan sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah ya fara da cewa da kan sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya rubuta ban wannan babban annabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin sannan Allah ya rubuta ruwayan da muhajirai wato muhajir wanda ya ce muhajir shine wanda ya kaura daga inda yake ya dawo wajen manzon Allah a Madina kafin basu Makka to shi ne za a ce masa muhajiri fare kai za a Makka radiyallahu anhu har zuwa ƙarshe wanda ya yi jira ga babbakata Allah ya ce su ma Allah ya karbi tubansu Allah yi muhajirina wannan tsere da ni na tabaro a haka kuma Allah ya karbi tuban lansaru ba a su ne mutanen madinan nan wanda suka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi imani da shi suka karbace shi wajen kisa da sako har annabi ya samu suna lansaru kabilu da guda biyu kan ausu da kansu amma annabi ne da suka zama a guda Allah bai da gurubi ya mai suka zama suka zama a guda yana mu suna lantawo to su ma mai nan fara daga wani da suka fara musulunta a hannun su sun yi a shekara hamsin lokacin aikin ta shekara goma a aikin hajji sun fi tsawayensa fara da kansu har sun suka lantawo duka Allah ya ce ya musu gama. الذين تبعوه ثم هذه الأنصار الآن سورة ولد إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا أكتسل بتاول الجاك تبوك أو اللوك الجي ميوهرة yakin da buga da aka je ba yakin ba amma ba da san yakin da aka ja wahala kamar yakin da buga yakin ba dan ba da ya ga kuma da ba da yana hakan da jibu da sha uku ya yi hudu bayan gari ne ma hulka gaba da ya saba musulmi ruwa yakin kaibar da aka yi dubu da ɗari biyar ne yawancin haka kurebiya dubu da ɗari biyar wasu makata dubu goma ya ce mu ne ni mutum dubu goma sha biyu daidai al'asar haka. Da ma da kuka sun fi mutum dubu a ɗari. A fita. Kuma da gari rana, kuma da tafiyar da nisa ga lokacin ga hanyar da ake tsira babu. Sakan kewa abun hawa ɗaya mutum goma suna sauka yin hawa kanta. akan abu hawa ɗaya wannan ya sauke wannan wani ko suna hausa su sauke suna tafi a kanta. Ta kai wa hanya ana cin dalilin dalilin ɗaya wannan ya tauna ya tauna ya motsa ya ji tsaron masa. Wannan ya zuba ya zuba sai da ƙarshe a yi da ƙwallo. mutum ba su ne su yi da kusa a wanda ya yi da kusa abin da ya samu ya ba da zai har a kai sana ya da tsaye da kullum. Wani miji ya kai ba ruwa suka yanka abu hawansu su ma sun bi su sha ruwa. An sha wahala a tafiya. Shi ta Allah ya kawo wani suke wasu Allah shi ta aka kuskure a lokacin wahala saboda an sha wahala a tafiya. in ba ni an ga da tsoro bari ke yi nan ai ke ga waɗansu a cikin tafiyar a ina ko annabi ke kuwa irin wannan wahala da kuke sha ina ko annabi an ya ma har da sai nan kuwa irin wannan wahala da kuke sha annabi Musa Allah ya aika da ya ko kuke yi da kuwa Muhammad ya yi Musa a yi da gaskiya mu ne kai shi ke sa ba ya ba haka dai zuciyar ma imani ya fara gidira saboda halin wahalar da ake amma daga baya Allah ya yi masa shi manzo Allah su zasu da duk abin Allah ya faɗa ba shi ya wuce ne duk abin yin wuce aka ba a ba shi kuriyar ta wuce nan yana cewa kowane annabi akwai abin da ya nuna wanne ya ta imani da shi amma ni abin da Allah ya bani wa'ayi ne ake bin wa'ayinsa ina roƙon Allah albarkatun wannan wahayin nawa in dukkan annabawa yau gare duk annabin da aka aiko aikansa daban mujizar daban in ba ne Muhammadu shi aikansa Qur'ani mujizar nasa ma Qur'ani duk annabin da aka aiko manzo annabin da aka aiko mujizar cikin mata cikin hadisi aka bar annabi Isa shi da kusan fara shi an ba shi warkar da makami warkarwa halitta shi maganta rinda makawo rinda duk da abin da ya gara wajen na kawo ne annabi raya a cikin rayawa rinda manishin rinda mutuwa rinda annabi musa an bayi danda danda rinda ruwa da yake bugawa rinda dutsen da yake bugawa shi da ruwa rinda ruwan da yake zanziyo rinda amma yanzu sallar mu'jizar da sifar Allah ya so kai bai halitta maganar Allah sifar Allah bai duk ya wuce wajen da ke yanzu to ya kamata su ake ba amma in an roƙa kuma to in ya tashi kuma sai ka ga bambancin gaban nasu ma cikin nasu aka kuskura aka ba zuwa ga shi shi sallallahu alaihi wasallam maganar rayuwa wajen annabi isa in zai rabarta za a ce mai ga tsohon gabayi na wani in kai an da zai mara rashi sai ya zai ga wani cewa wani dan wani ga tashi ni ga nan kusa ga ni ke ruwa a wata haka yi amma ni ma zama da sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai raye na ga mace zai raka ruwa wannan bidiyo ta ta ta ta filin zamanina kada mu je zafi da wata wa yaro an zo ana da na gidan zafin ne shi ko wanda za ka duka da ya ga na na da ya mutu da ran da ya mutu Allah ya da shi da shi ya mutu da ya mutu ya ba na kaya da shi ne ya zo zai muna jin labarin annabawa su da da mujiza to ni ma ina so kai irin na ga mujiza ta ji na kariya su ne ba da mu annabi ta mai ke zo da ya zo ba ta su tashi yake da zai tashi kuma yana hayu ya ci ya sha ya yi shekaru sai bayan mutuwar ita ba ba ta da jini an je ya an an take da wani yawan ya sa ira da ira da ira sai da kai hakuri Allah ya baka ladan sa ya ta gari ne ba ko ba ira da annabi ya sa hannunsa ga albarka ya mai da ido. Sahabin nan ya ce daga ɗan ido ko ciwo ya tashi. Ya ce ɗan ido zai yi ciwo da ya gama amma wannan ko bai za a yi. Wanda wasu Allah ya kai ko ciwo ba ya yi. Sallallahu alaihi wasallam. Wani maka ya ko ta banza ya ta ga da kuma Allah ya kuɗe nuna. Ya ce kai hakuri Allah ya jarabe ka da rashin gani a duniya in ka dai ana ta ga ta zuwa ni da wasu kiran ma ya kure sai ya kuri da ya zuwa ni da ya kare bude ga shi ban da jagora zuwa masallaci to shi ke daga ne ka yi alola ka yi sallah ta ka haji ka roƙi Allah ka ce maka kana gabatar da shi ka bukatar ka ka riƙe ba wannan ba Allah ya je a zo ya dawo ba wanda ya ce ya dawo ba ma wannan shi Allah ya gudu cikin wannan da yawa amma shi manzon Allah sai an roƙa an mana sannan yadda ya yi sallallahu alaihi wasallam saboda abin aka ba shi ya wuce wannan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ka hada da kuka ma yana ci ake ake samun nan ba su zo an tsiri ta kai wa mutum bakwai a jere suka zama gawa so da yake ruwa an kawo wani ruwa ya ce raga maraji raga maraji kan yi yau sun zama gawa mazauna da yake sun zama daga baya da wuri ne ya kai da yi zafi da ya rasu kawai ya rasu kawai wa'an da yake tiri har yau ma da rasu kawai kai rasu ba mun tabbata ya ga su Allah ya ga ba su da ne ya ga Allah ya mu ba su da ne ne ce ko eh ka ne da ga mu ke da ga mu ba su ne da ga ga su ne Allah ya ga mu ba su ke sha zo ku ne da yuri to ne ya ga ta ji mu ba amma ta ko da ga su Allah ya ko da ga su Allah ya Allah ya sa ga mana duk wanda ya rage wuri yanzu a tara jone guda ka yi asuwa ana yi albarkace shi ƙarfe jirila don ma aka zo don babu mai ɗan dai wanda ya aka zo aka tara abin da aka tara ji malamai bai wuce abin da ni da ban da aka tara annabi ya asuwa zai ko ba ya zo ya cika masajinsa ko ba ya zo ya teji gudininsa a kan farko sun ka dai ba suka yi gudini Allah ya magani zai ma ke shiruwa saboda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma abin ya fi lokacin da su sai wurin su masu lori da ya ba an yaku an kai kya kuke an yaku wannan suka ce na kuke wannan wahala kuke sai ka kuma ba ce da suka da ba alaihi amma duk Allah ya Allah ya duka da ya wuce Allah ya ja musu gaba Allah ya ga Allah ya yi ya yi kuma su Allah ya gaba ya ka aure gudu zuciya ke da su suka dawo iman sai diga inda kuke rahoto haka Allah ya ce shi Allah da bayansa rahoto bai jin ɗaya ne rahimu bai jin ɗaya ne shi ba dai suna cewa da rahama da rahama rahama ta haɗu da shi ɗaya akan rahama zamanin abin da za a gabatar da rahoto rahimu a gabatar da wanda ya bi ga wanda ne saboda abu da ne ga aya a yi saboda dama ma ya da shi sannan da yara da yau da nini a kan ta ta ajiya ta dogi karko ji
وعلى الصلابة الذين خلقوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما ربت فذاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم إنه هو التواب الرحيم وعلى الصلاة يقول حتى يا راعي مرمت ولا يمسوك وذكر أن لا مجال إلا إلى المتابع اليوتيوب لأنه هو التواب الرحيم رأسك ويأتي بيتنا وأنا تدري ما كله ألا يا يوم ألا يا أيتوب يا أيتوب مهاجرين الأنصار يجي لوكة كثير لنا لوكة مهاجر بيتنا يجي على أكل جوزه sannan kuma Allah ya karbi tuban wayannan mutum hukun ba wanda aka jinje da lamarin tuban su aka ce sai dai za a duba nan da ko Allah zai ku gabara ko zai ku azaba to yanzu an so wajen gabara ga gabara su ma Allah ya karbi tuban su ya mutu gabara amma ba su ga ta ira ba ka tsare ne ma duk yadda duniya take da yalwar nan ƙasa take da yalwar nan surar ƙasa ta musu kunci wa za a kana yin mu'amuru zuciyoyinsu suka musu kunci suka tsira su sanin a rayuwa kawai mai rawa da rabai shi da mutuwar da ya cikin su yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba yake da yaki daga koyi wani da da daga koyi da aka ruwa amma da yake da kuka sa da nisa ga kuma lokacin sa ta rana ne ga jin rana sai kan Allah ya bayyana ne da da kuka sa ya ce cewa ga gudu ma ga gudu ake ta kawo ake ta kawo ake ta kawo yace ni ina cikin koshin lafiya a da ɗan ciki da komai da biya to amma lokacin kun yi yawa jami'in za ta yaki duk wanda bai za a gane bai zo ba amma da mun yawa da kai ne ga wakan da wani alana da duk waka sai dai kai kai ka kawo da duk imani da ya kawo ka amma don kawai yau za a gano da yau shi kenan aka fara fita da jiya aka sai aka hada da sallar shi ne shiga ya sa na ta da jiya aka fara da jiya ina ta ni ma ya zai jiya da shi ni ma ya zai jiya da shi ni ma zai jiya da shi kullum zan jiya gobe zan jiya gobe da kai har ma ke na bizu na ma ke na bizu har sai aka ce har aka dawo da samu billahi shi kawo aka sanar cewa gobe manzo Allah ya bizu wayan so ya sai ya gani sun san bidan su sun san ba su fita ba to suka zo da kawai kan sa wannan lafiya ko ga gani su annabi ya ce wanda kunce su ba sai Allah ya kunce su Allah ya kunce su yanzu suka zo wannan suruku a can da rukan da aka je manzo da ta ban ga abu ba shi ka ne ce bai ka abu ba yau ne a da zo ba ai ka abu ne so ke sai ma sun da da da ka ka ki ki ya zo san ka ana mu so ai ka ki ki ya zo san ki ki ya da ne shi yuri da aka dawo yake na zo kai da na zo na zauna game da shi mu zo kusa na zo kusa da ya murmushi irin murmushin mai fushin na ya ce ne sa ka gaba na ce ya rasu wallahi wallahi da duniya ta hali da da labari da duniya ne ni bai iya magana ne na san ɗaya da sa ma maka ke da shi ko ba ni amma na tabbata kai labarin ka labarin Allah ya haɗa da yi maka ƙarya yanzu ka yadda da ni gaba Allah ya tsora a jini ka yi fushi da ni wanda in gaya maka gaskiya na yanzu duk abin da za ka yi mun ka yi mun na san gaba insha Allah Allah zai daidaita mu. Za a tsara ya ga mutum. Abu hawa ya biyu Amma ka sami kawai. No, quindi vai e così te ne riunione lo conosco poi a scuola. Ne dovane hai che ti ascoltava così. Ti ho dato la tranquilla. Di che è caire? Deve fare. Chica wai ka ko wanda yake wannan ya same shi. Cikin sahabbai kan da eh ai wani ma ya zo kuma ya tuno a yayin ruwayya shi ma ya zo shi ma yadda yin da aka harke wata yadda a ilalu kuwa ai da halin kirki ce saboda yana ba ta labari yadda ya ba zama Allah ya bar gare sai ya ga gare sai ya ga sai ya ga sai ya zama a gare daga ya fito gari sai ga sun zo ne da zai gare nan wanda ake shakka mulamuna mulamu su ne kan su zama a gare sai yara sai kura ku sai makarashi sai zama na wani hira a dai kan ana an gani alamomi da ita lallai hilalun nan lallai shi ma mutumin kirki abu kuma raubun su fara sun rawe shi ma ita shi ma na mutumin kirki Yoshi duk da aka hanyoyi suka zuwa kawai ce kusa a daina magana ko wasu. Yadda ni da yake sarrafa ina ɗaya yi kokarin su masallaci. yanzu ya kai mani shiga ta buga ba wai sai a ce bayan wanzu masa ba ko Allah ne ta in ya tallafe ya wuri mu da duka ya ce amma daga manzon Allah ya waya ga ne sai sai shi da da yi da yi wani waje sai ya bari cewa in ba na san zansa ya gallona amma da ya ga zan da ya fuska sai bai yin gasa ce sai da ya fuska ne muka sana da kwana arba'in da aka aiwa da ce iyalan mu ma su goma gida iyalan da suke aure ma ba ta yadda wannan aka yi akwai kamar da ke na ce ba zama da ake sake ne ko kuma da ya daidai kan wani abu da kayan kuɗe da ya kayan miji da mata. Ya ce, "Rishi ya mana kuma gidan ku ɗaya da ana ce, suna ba ta ce gida da kuma gidan da ta hankali wasu abin da ya ce." Sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, "Duk inda ya ce, da ana hira da nan da ya shiru." A zai na mata, babu wanda yake mana magana a gari, gaba ɗaya kuma. Ya ce, "Wanda ma ne ya yi shi na da ka samu da cikin da kowace dama ya zau ina zuwa ka sai kun ka yake masu da yake ya zuwa layi ina da kan in bai da mai zai zaka ko imanin da zai yi ya zuwa ka bari in da yi zai maka maka yi mara da kare sa zai da zai zai ka ma kai ke yarda da mai kudanje zai da ana zuwa ya manta ma sai da ma ne ke kwana sai zuwa da abu da ya faru aka ce shi ka kai za ka iya ga mata da ya riga ne ko ne ke riga da wallahi ba kan ganya a farko da ya yi mana ko kuma ya su yace da san da ga ganga da fara gidan wanda sai na ne su sani ina ga ka in da ta san da gidan da ta wallahi kika ka san cewa ni ba na da kundin kuci ne ya shiru na lahira ya salla wa Yawan da ake kai kaga, manzo ana kai ka ko ƙara magana da kai, ka hanka ba ku waje, wani na zuwa da kuke. To shi ne ba lokacin da Allah ya ce cewa za a yi wani faru ba, wani kare haku su suke wajen Allah mai kyale layi layi suka zama cewa sun tabbata ya suka ba babba mabuda daga Allah da ya koma wajen Allah ba. Ba mabuda daga Allah da ya koma wajen Allah shi ne kawai magani, ba na kawai su kula da kamar wajen Allah. Ya suka yi kwana hamsin, sun na suka da wannan hali. A wata riwaya na suka na kan zurfin dare, mazu Allah na ɗakin sai da umu musalma, sai da kafin shiriki. Allah ya yi wa umarnan ma Allah ya mutu gaba. Sai ya zo na yi gaban izini mai inje in yi musu albishir. Sai da hana zo shi ke nan. A yi kuma wanda ya yi wannan labarin shi da mutu sai gari ya waye. Sai da rasu. Sai da gari ya waye masu Allah ya zo sallah a sama tana da yadda ke gane wannan ayoyi. Cewa an yi wa wani na uku ma gabara. Sabon gari daɗi. Suka ji daɗi. Suka ji daɗi. suke tarawa a kuma suna gudu sai suka ga gurba Allah ya saka ta cewa ka hudan kai da Allah ya buga ba yace amma wani a cikin su sai ya tsori yace ka abu abshir ka abu ya digir ya digir Allah ya saka ta cewa ya buga ba yace sai wani ya da diga duk da zuwa duk wanda zai zo ya ga wannan labari ko ya da ya ga wannan labari yadda amma wanda ya ba da zuwa yawa duke sai ya zoki bayan biyu na bashi na bashi a wurin rubanci na labari na ya gawa idan na kudanin mawar masu mara sa suna masallaci ɗan zo duka masu asara haske yana jin daɗi cewa Allah ya mana gawa sai ya kira ne ya ce gawa kai a duke tun da uwar da ta aike ka ba ka taɓa jin daɗi irin yau ba a ce Allah ne da kansa zai sauko da ayat ya maka gama kai ka ku sai ana zai da yawan rana ba sai ya zo da amore wala amore wala amore wala ya zo da ka duk dukiya na gaba ɗaya na bari zo da Allah amma zo da Allah ne da rubina wasi a rubin tura sai ya zo da ya maka alƙawari daga yau ba zan ƙara ga yawa dan na ga ba gaskiya yau a ce Allah ne zai aiko da ayoyi ana fahimta har tsarin duniya cewa Allah ya mana gama kai na gama ne sai ya rasu wallahi saboda ka yi wa bai da cewa ba wanda da ma ke masu ji ita gaskiya a a yi aiki da ita da zai da gaskiya ya yi zo kan ta kwanaki baya da zama da zai cewa a yi rubuta sirki bayan da sirka ya yi da zirni ya yi zai fiye da dafu a ranar zama zai sirka shi da sai an tashi fiye da yadda jiga cewa za ta fiye gaskiya fiye gaskiya fiye gaskiya fiye gaskiya gaskiya tana shirya dukkan aikin alheri gaskiya take shirya zuwa kan ko ta aikin alheri da take zuwa aljanna mutum ba zai guje yana ɗan gaskiya yana kirtaron gaskiya ba har sai an rubuta shi a matsayin Allah wane mai gaskiya. Domin yana abu aka rubuta shi mai gaskiya nan ba, to ko makiyinsa ba zai yi suna tare gaskiya. Sannan ai wane ya fara? Wane? To, ai wane ko in yi mai magana makan ba, ba ta dace. Amma ni ba, ni ba. Ko yin da tabbata shi mai gaskiya abubuwan malaikata muguji ƙarya muguji ƙarya muguji ƙarya muguji ƙarya muguji ƙarya ƙarya tana kaiwa zuwa ayyukan ɓarna wudu shi ma yana kaiwa zuwa ga jahannama wuta mutum ba zai kushe yana yana ƙarya yana ke tsaro ƙarya ba an arko da yi wajen Allah ba gajeci Allah ya kiyaye shi ma ya yi arko da ba domin yawa da wani abuwa cikin matsoronsa ne to ba ya yawa to Allah ta bari maganganun na wani kama da babaru ne na alhamari su bai kaga a cikin nan kaga ba da kirkiyani za ka ji gaba Allah ya ga kowa da kowa ya zo ya yi koyi da mai nan bayan Allah ya ayyuka da ga su ba kun ma sajiya wani wani wani wani wani wajen Allah da ya yi ya suka dafa alaihi su ma yi shi kenan Allah ya haɗe jimansu iya dubu inna Allah wa tawwabu rahim insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne har tawwabu da yawan karɓar duban nan da yawan karɓar duban nan Allah ya yawan cikin nan ya karɓi dubansu kuma da karɓi duban waɗanda maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a jin malamin ke cewa wannan ayat ta ke cewa ne kaji Allah ya sa maka niyyar da tuba to Allah ya shirya karɓar tuban na da ne sun fata ba rikin niyyar tubu sai Allah ya yi gaya ga tuban ne sai ya ba ka damar ka tuba to ya taɓar da ya ya ɗaga tuba na ka shi ke nan sai wani da tufari ba sai kuma wata ba sai da aka aka yi sabo a wasu aziz abin da aka fara da da'ibunan alamun hamilu cewa ba su yawan su ba ba su yawan bautan Allah ba su yawan gode wa Allah ba shi ke da manyan halaye manyan bayan Allah ne ana mai talle su don ku koya ku zama irin su biya irin nasu.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا قوم من قبائل الله يذكركم كما اتقوا الله ويذكركم الله وكونوا مع الصادقين وزمن تركاري كما تكسيا yau ne ga shi an karanta mana amfani gaskiya mun gaskiya mun ga amfani to ka haɗa kai da mutanen gaskiya don haɗa kai da mutanen gaskiya zai ba ka kai ma ka zama mai gaskiya. Ita Allah yake kyau mu haɗa kai kullum ku zama cikin mutanen gaskiya. Ana fara cewa, masu mana yana cewa, kar ka tambayi halin mutum, ka tambayi halin abokinsa. irin halin da ga aboki na kai da irin halin aboki da ake abokantaka tana da iyali da gyara da wasu kinti. A kuma in mutum yana mu'amala da mutanen banza wani ma irin da Allah ya kyaye. Sai in ya zama irin rashin rabo ba, zuciyar ta ki ta yadda da mutanen gaskiya. Yana cikin su amma zuciyar da ba ta cikin su. irin munafukan da yawa cikin wajen sabai cikin sabon mazu ala ta zuwa ga sunan cikin mutane jirgi amma da yake zuciyar ba da ɗazu ba da sauki halin mutane cikin da zama kuma da zama mutane jirgi ba. Malamai suna cewa wato shi Qur'ani yakan yi magana a kan maganar jihadi jihadin askar da jihadin askar. Akwai jihadi karami shi ne na turudi akwai babban jihadi na gyaran zuciya to shi za a iya so mutum shi jihadi na gyaran zuciya tun da mutunci ya zo ba an tashi duniya ba a rasa da ba a cikin sa shi jihadi na turudi akwai rasa ba zai yi ba yau ko yana cewa musamman yin zamanin zamanin murnan wato gauri ya same mu rai na da yake faɗin cewa jihadi shi na tururin nan ba zai yi ba yanzu saboda in ana so jihadi ba a yi shi to sai in musulmai sun mallaki kudin duniya kashi ɗaya cikin kashi uku kudin duniya sannan ya san musulmai sun mallaki wato makaman yaƙi kashi ɗaya cikin kashi uku makaman duniya sannan da kuma sun mallaki iya yaƙi kira na yaƙi kashi uku ne kashi uku da masana kiran yaƙi na duniya kaga wannan ai ba zai yi ba don wasu ba ma adadin su ma bai kai kashi ɗaya cikin kashi uku mutanen duniya don ana cewa mutanen duniya sun fi biliyan shida amma ba su kai biliyan bakwai ba. Sai haka ne su kai biliyan bakwai ba, ashe musulmanci kuma sun fi biliyan ɗaya ba su kai biliyan biyu ba. Sake da ce ma ga wurin mutane gaba ɗaya biliyan shida ne aka samu musulman biliyan biyu da ce an yi an samu daidai. Sake amma su mutanen duniya sun fi biliyan shida su kuma san ba su kai biliyan biyu ba. Kawai da nan aje, amma shi ce hazu akbar da yakin zuciya kullum ana cikin har tashi duniya. Kawai da haka ita ne malaman abu masu gyaran zuciya akwai wato ba kama shi ne guda wuri Islam, Iman, Isan. Domin gabo a makamun Islam in gabo yin gyaran zuciya sai ka samu mazauna uku. Akwai inda aka fara cewa a tsari kuna to na ne mazaunin farko ya ke neman gyaran zuciya wa kamun domin. In ya samu wajen daga nan sai a tsoro sai intikama. daga nan sai a takwa tsoron Allah. Wato, ka tuba ga dukkan zunubanka, tuba daga zunubi, matakin farko ke Ka tuba daga barin duk abu da ba Allah ba, mataki na biyu ke Mataki na uku, na uku, ka tuba daga zunuban ba. daga shi ne makamun da wanda ya samu kenan sai istiqama istiqama kuma wato da da ga nan Allah ne dai kai da istiqama manzo Allah ya cewa sai ya bari hudu wa ko ko wa ko ko wa wato hudu so hudu yau da ga nan ya gura wai ya sa malamai suka ce saboda Allah ya ce masa a cikin tsatsashin kana daidai da da wuce wai wajen wannan ne ya haye ruza shirin mallaka wa rashiya yadda manzo ana ba wai da shi yake yi ba a da kiran da ya dauko a baya akwai sanago sanago da ya jawo na al'umman da gaba ɗaya suna jin sa to su ne ne su ne da dubawa yadda ka san mai karamin mota in ya zo kana kun ce riga amma bai tera ba dole sai yana sun ba a hankalin abin da ya ko a baya. Gobe za su nan da za a tashi da al'umma tsaye ko na haka yi ta da yake cewa huta ta ya yi kuma sallallahu alaihi wasallam. To ana so ka tsaya kan hanyar Allah daidai. Daga nan tsoron Allah a takwa. Ka ji tsoron Allah. Tsoron Allah shi ne yin abin da Allah yake ka yi. Da bane abin da Allah yake a kabari. ba ta yadda kake so ba ta yadda Allah ya ce subhanahu wa ta'ala yanzu ba ka da zaka yi yadda Allah ya ce kama ne shi ne zaka shi ne ba ma da ya ga imanin ku ba zai ci gaba sai ya zama soye-soyen zuciyarsa ya ji abin da na zo da shi ya zama cewa son zuciyarsa yana a kan abu da wanda zo da shi sai son zuciyar da yi wannan shi ne imanin ya ce to daga nan sai a gayyace ka ka ƙara yamma ka je makamun imani ka samu ka samu a tarwatu wani su kawo da karwa sai ka yi wannan aya tana kiran ka ya yi wanda zai a wasu kwallo wa kuma a tsari gina na ga yi tariki ka wuce kakuwa ka shiga wato ka fita daga makamun islam ka shiga makamun imani matakin farko da ake samu a makamun imani a sirri gaskiya da yake da Allah gaskiya da yake da bayan Allah gaskiya da kanin ka da kai kanka duk wanda zai yi mu'amala da kai komai naka ya zama gaskiya daga nan sai ikhlasi yi da Allah duk abin da za ka yi dan Allah za ka yi duk motsi ka zama Allah shi ikhlasi wani abu ne a zuciyar bawa ko mala'ika bai san da shi ba Allah ne ya kai don an samu na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani lokaci za a yi kayan bawa mala'iku siyaka kayan nasa wasali ne na alheri sarda ne da kare arziki ne haji ne ɗan tsare ne an ɗauka an kai gaban Allah an da rikiyar mala'iku suna yabo ta lafiya kuna ba shi da babu kenan amma ni na san ba wannan ba da haka abin da ya da rubi ba subhanahu wataala to ka samu ikhlasi kai dan Allah wannan shine mataki na biyu a cikin makamin iman daga nan in ka samu sirku ka samu ikhlasi to za ka samu hankali ka zai kwanta ka ji addini ya kwanta maka duk abin da ba na addini ba sai ka cewa ba ma suna yi ba hakan addini kawai shi ne kwanta maka a zuciya shi ne ba ni na kenan to idan ta gaibe ka kai kokari ya kamata ka dawo ka zo ka samu ihsan kuma sai ka Allah ya kira ya ayyatuhan nasul mutmainna irji ila rabbikum Rana ta yi ranka ta zo daga matsabar imani ka hawo ka zo matsabar imani. Inda za ka fara takawa a matsabar imani, nan kamar da kanka cewa Allah bai da wuri bawa ilmace. Kai kada Allah ne biro. Duk abin da za ka yi, ka yi kamar Allah na kallon da ne muraƙaba ce. na za a kan tukurki ba. Kyau mai yi ta yi wani zuwa Allah, ta hau wannan kura gaba, da kyawa ce, wani zai ne da lalata, da ce ni da sanyi na waje na. In dai za mu je da ba kowa da gari zai ga shi a yi. Sai ya samu waje a buɗe nan, a buɗe nan, a buɗe nan, a buɗe nan, sai ba kowa a garinsa. suka shiga sai ya zara ko ba biyu to bai rufe ba ina so in wani abu da ya faru kai ta yanda ni ba su yi don karin maka shaida cewa kai fasiki kuma kai ta yanda kai ma ba za ka san na yi ba don karka mun shaida cewa ni fasiki ne sannan kuma a wai wata koma tsakanin mu da Allah Allah yana ganin to da zo da ko zai yi shi ne malamai suke cewa ai da za ka bai da Allah wai kamar mai anko anko kuma za ka zo mu shi nan Allah suna da hari na su zai ta zai nema ta banza zai ta gida yana ba da kyau wani ya sa mai anguwa na kallon su to ga Allah na kallon ka subhanahu wa ta'ala shi ne ba haka bakin daga nan sai mu shahada daga nan da kuma sai marifa kudu da ita ayar da suke magana a kai da riyu da riyu ma ta fira ma ke biya mu je a ta mu zama ta ha har ka je a ranar biyu sai ku yi wajen marifa ke saboda haka shi jiharin an zarge shi ne za su nafsi kullum ana cikin sa sai mu tuka kai mu tuka kai har ya mai da bayan Allah ka ji dai babu abu da yake sai ya ga bayan kai da yau yau masu Allah kan bari sai ka kariya ko a magana da mutane ba sai kariya ba to ya ga amfani gaskiya sai wannan ake da dukkan Allah wannan bayan Allah ya ji su rubu zama a yi koyi da su yi koyi da su ji daɗin samun su da koyi da
na farko yana tambaya ba ta mana kara manyan suna tsohon a wai jama'a alamun suna bayani sun suna cewa hukumin lalace tsarin ta mutu da imanin suna kaya mutum a musulmi da kama
shi in an zo a shari'a ba makaman da za a kama su da yanzu ana yaƙi ya yi yayi a fitar da nan da bane da bai ci da shi ma za a tafi ya faɗa amma wajen masoya su suna suna ganin cewa har suna kawo hadisin da cewa shi Abbasu ya ji kalmar a bakinsa har ya ga manzo Allah ya zura ya bayyana da shi ne bai ji ba saboda haka soyayya ya kawo a ji wannan kuma ba yake ba ne da kuma babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah yana iya tunda suna lura da cewa ya ce ayya duk abin da ka zo da shi na tabbata gaskiya ne duk abin da ka bada na tabbata gaskiya ne amma ne kai bani kalmar ne a ce na ji tsoron mutuwa ne ya sa na bari da maka dariya to tun da ya ce masu masu muhammad suna fakewa da tun da ya ce abin da ya zo da shi ya san gaskiya ne ai ya yi imani kenan a wannan kalmar ta haka kana a shari'a ne ga yanzu amma an zuwa wajen wasu ya kuma ga yadda mu yake na masu amana
sai tambaya na biyu tambaya na biyu na tambaya a kan wani yana musiba ko sallah yana cikin zuciyarsa haka wani ya kamata ya yi in da kara samun bashi ga abin da yake zuwa zuciya irin kaji abu ya dame ka kamar ba ka zama kuta amma wala ya shafi imani ne yake kusa wannan ne wala ya kai kara samun bashi ya samu ka tsallake wani
Allah ya sani.
Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin da da da ga mu wato Allah ya tarbe su daga wasu Allah ya magare su Allah ya magare su amma kai kun zara ta su shi ko Allah ka na wasu zafi Allah ya kiyaye mu kwanan da ga shi ko Allah ba kai kun Allah ta da ga sun ta da ta ba kai kun Allah sallallahu alaihi wasallam in ba su ne ku sai Allah ya tarbe su daga wasu Allah ya magare su ba kai kun Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu Allah ta mu lafiya ba kai kun Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na ya ba da yin tsamma da Allah ya ba Allah ya buga sharri Allah ya ki barin azu sallar da akwai mallakara lokacin da Allah suna zuwa Allah ya kara mana sunna don Allah sai ku sai mun Allah ya ce wa Allah fa'ida da rifati sai da ramadan da barin alaman da kuma kiyaye da shagariya sai إذا سألت يسأل الذين سألك يسير الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأمرك والفاتح لما سبقناه بالحق ولا إله إلا سألك المسلمين وعلى آله وصحبه الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله